الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تو يو بيو غوتا ah to mu dai bamu gani ba amma dai sultan ya sanar wai cewa jiya ne daya kuma ba inda aka gani sai a south africa a south africa aka ce an ga wata mu dai nan duk duban da aka yi wallahi nan kano kun duba ko da yake shaidar ka ce malam bashir na tura report da kano da birnin kebbi da na faɗa da kaduna da ibadan duk ba a gani ba to amma sun ce an gani ai sun ce kawai jiya ɗaya ga wata sun gaji da saba ma kalandar watakila so shikenan za mu tafi da su tun da dama mu muna bin abinda shugaba ya faɗa so yau biyu ga wata na juma da thaniya a 1439 kuma 18 ga watan 2018 za mu tashi darasi na uku ko? na arba'in na uku na arba'in na uku na cikin dawabitul jarhi wa ta'adil za mu tashi dabit na shida ko? na sun lama na hamza sallallahu alaihi wa sallam
أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن yace la yultafatu ila aljarhi ba a sauraro ba a waiwayen suka as-sadir min al-majruh wanda yazo daga wanda yake shi kansa an soke shi ga ofar ɗalibu wal matlub shi ne ya ce illa idan kan aljarihu imaman sai dai idan wanda ya jarhin babban malami ne imam wanda ake koyi da shi a wannan fanni lahu inayatun bi hadha sha'an wanda yake yana da lura yana da bincike da matsayi na ilimi a cikin wannan sha'ani na ilimin jarh wa ta'dil وقد خلى الراوي المج...
المجروح عن التوثيق kuma ya zamanto a halin da shi arrawi almajruh babu taufiki gare shi to a nan wajen a aiwatar da kaulin ya fi bisa a aki waiwayensa amma ko da shi imam ne kuma ya zamanto majruhi ne kuma rawin yana da tawfiq to ba za a yi abdullahi tafatu ilal jarhi
ولم تظهر قرينة قرينة تدل على تحامل الجارح kuma sharaɗi fi jarhihi sharaɗi na biyu walam tazhar qarina kuma ba a samu wani dalili ba a koda dalilin nan dalili ne wanda yake a ghayr mubashir ba wanda yake mubasharan ba A, ala tahamulil jarihi fi jarhihi akan cewar shi mai yin sukar wato yayi rashin adalci a cikin jarhin nasa at-tahamul shine wato ka kallafa ma kanka dora mutum laifi bayan baya da shi to dama me yasa ake sharkarsa saboda shi kansa majruh ne saboda haka ana shakka akan adalarsa wajen abin da zai faɗa wajen sifarsa na'am ومن المردود لمعارضته بتوثيق daga cikin abin da yake jarhi mardud wanda aka wato watsar da shi saboda ya ci karo da a hukunci da a- da tawfiq da adala na'am na farko فتح الأزدي shine maganar abul fath al-azdi في أحمد بن شبيب الهبتي a cikin akan ahmad ibn shabib al-habati منكر الحديث ghairu mardi suka ce munkarul hadith yace masa munkarul hadith hadisin sa munkar ne mai sabawar hadisi wanda ba a karba ghairu mardi ba abin yarda ba a wajen riwayarsa
قال الحافظ بن حجر sai al-hafiz ibn hajar yace لم يلتفت أحد إلى هذا القول ba wanda ya waiwayi wannan magana بل الأزدي غير مرضي bal shi azdi din shine ghairu mardi eh bal al azdi ghairu mardi kaga inda yi jinas kusa jayi ko
وقال في موضع آخر
ya da Allah dan karanta tarjamar Abu Fath al-Azdi dinnan الأزدي الحافظ العلامة أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الموصلي نزيل بغداد حدث عن أبي يعلى ومحمد بن جرير الطبري كان والباغندي وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وأبي أروبة الحراني وطبقتهم وعنه إبراهيم بن عمر البرمكي وأبو نعيم الحافظ صاحب الحلية كان وأحمد بن الفتح بن فرغان وآخرون قال الخطيب كان حافظا صنف في علوم الحديث وسألت البرقاني عنه فضعفه حدثني النجيب عبد الغفار الأرموي قال رأيت أهل موصل يوهنونه, يوهنونه ولا يعدونه شيئا قلت له مصنف كبير في الضعفاء وهو قوي النفس في الجرح وانا مغنى الذهبي كان قلت إنه وها- وهاه جماعة بلا مستند طائل مات في في سنة أربع وسبعين وثلاثمائة to amma da ya kawo hadisin sa inna min kafaratil ghiba an tastaghfira liman iqtabtahu taqulu allahumma ighfir lana wa lahu ذهب يتي هذا حديث منكر وابو سليمان هو داود ابن ابي الجبار قال ابن معين ليس بثقه bari mu ga a cikin lisanul mizan mai ibn hajar yace a kansa فتح الازدي الموصلي الحافظ حدث عن ابي يعلى الموصلي والباغندي وطبقتهما وجمع وصنف وله كتاب كبير في الجرح والضعفاء عليه فيه مؤاخذات حدث عنه أبو إسحاق البرمكي وجماعة ضعفه البرقاني وقال أبو النجيب عبد الغفار الأرموي رأيت أهل موصل يهينون أبا الفتح ولا يعدونه شيئا قال الحديث قال الخطيب في حديثه مناكير وكان حافظ ألف وكان حافظ ألف في علوم الحديث to kenan wannan na ishe dama dai waɗanda tana da shi ne na'am to mu ci gaba نعم وقال في موضع آخر kuma ya faɗa a wani wajen لا عبرة بقول الأزدي babu lura ga maganar al'azdi لأنه هو ضعيف li'annahu huwa da'if domin shi shi kansa ai da'ifi ne فكيف يعتمد في تضعيف الثقات to ya za a dogara da shi wajen raunana thiqat باء misali na biyu قول عبد الرحمن بن يوسف ibn khirash maganar abdurrahman ibn yusuf ibn khirash في عمرو بن سليم akan amr bin sulaim الزر- الزركي az-zuraqi ثقة في حديثه اختلاط yace thiqa fi hadithihi ikhtilat yace thiqa ne amma a cikin hadisinsa akwai ikhtilat akwai cuccudanyawa tsakanin daidai da ba daidai ba قال ابن حجر ibn hajar yace ابن خراش shi ibn khirash fa مذكور بالرفض والبدعة ana lawi ne da ake ambatan shi da rafidanci da bid'a ولا يلتفت إليه fala iltafatu ilaihi dan haka ba a ba a ba a iltifati ba a waiwaye ga maganarsa ومن أمثلة آه، عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش الحافظ قال عبدان كان يوصل المراسيل وقال ابن عدي كان يتشيع وقال أبو زرعة محمد ابن يوسف الحافظ كان خرج مثالب الشيخين وكان رافضيا إن الله إن الله راجعون الشيخين أبو بكر ده عمر بكينا ويربو تلتاكي أكم مثالب الشيخين إيه وأبن ده سوكا أيبوبن سوكا وقال عبدان قلت لابن خراش حديث لا نورث ما تركنا صدقة قال باطل قلت من تتهم به قال مالك بن أوس قلت لعل هذا آه، بدا منه وهو شاب فأنا رأيته آه، ف- ف- فأنا رأيته ذكر مالك ابن أوس ابن الحدثاني في تاريخه فقال ثقة قال أبدان وحمل ابن خراش إلى بندر عندنا جزئين صنفهما في مثالب الشيخان شيخين فأجازه آه، فأجازه بألفي درهم قلت هذا والله هو الشيخ المقتر الذي ضل سعيه فكأن فأن فإنه كان حافظ زمانه وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة وبعد هذا فمن تفع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة وجواتر خرور مشفر وأن أكوي أبنا آه، تصحيف يتي كذا في الأصل وهي ألفاظ مهملة مصحفة فليحرم وقد سمع ابن خراش من الفلاس وأقرأه بالعراق ومن عبد الله بن عمران العابدي وطبقته بالمدينة ومن الذهلي آه، بخراسان ومن أبي التقى اليزني بالشام to ga shi nan dai abubuwan da suka faɗa a kansa qala ibn adi wa inna ma dhukira shay'un min at-tashayyu fa amma fil hadith fa inni arju annahu la yata'ammadu al-kadhib wa baqiyati qissati juz juz'ay al-mathalib fa ajazahu bi alfay dirhamin فبنى بها فبنى بها هجرة ببغداد ليحدث فيها فما متع بذلك ومات حين فرغت an ba shi alfai dirham saboda ya rubuta littafi akan suka shekhain abubakar da umar sai ya karbi kudin ya ce bari ya gina gida daki da zai zauna ya rinka yin riwayar hadisi a ciki ana gamawa ya mutu wannan kaga karamar abubakar da umar ce ana gama gidin gashi ya ce fama mutu abi zalika wa mata hina furigat وقال الخطيب كان أحد الرحالين في الحديث إلى الأمصار وممن يوصف بالحفظ والمعرفة وقال ابن المديني كان من المعدودين المذكورين بالحفظ والفهم للحديث والرجال نعم
nahanu ma'ashira al'ambiya eh ma eh ya ce babil hadisin da yake cikin sahihai ne na'am
wa min amsilati i'timad al-hafiz ibn hajar lil jarh as-sadir min al-azdi to daga cikin misalan karban al-hafiz ibn hajar ga sukan da yazo daga al-azdi li adam tawfiq ar-rawi da saboda cewa shi rawin babu wanda ya wasaka shi ma yali ga abin da yazo awwalan faɗinsa قول الأزدي في إبراهيم بن ابن مهدي ابن عبد الرحمن.
الأبلي al'ubulli ubulla ubulla sunan gari ne a cikin iraq ya ce faɗin al'azdi da ya magana akan ibrahim ibn mahdi ibn abdurrahman al'ubulli يضع الحديث ya ce masa yadda ulhadith yana wazo مشهور mashhurin bidaka ya shahara da wannan لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر bai ha- bai- bai kamata a fitar da hadisi daga gar- da riwayarsa ba wala ma a ambace shi قال ابن حجر ibn hajar sai ya ce كذبوا kazzabuhu باء misali na biyu قوله في إبراهيم بن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي مهدورة abinda ya faɗa akan Ibrahim ibn Ismail ibn Abdulmalik ibn Abi Mahzura Abdulmalik ibn Abi Mahzura kun san a ɗan sahabi ne ko ɗan Abu Mahzura al-Mu'adhdhin wa naghamatu min Abi Mahzura wa ma tara Muhammadun min sura Menene? na'am مجهول yace masa majhul ضعفه الأزدي da'afahu al-Azdi haka Ibn Hajar ya yarda da magana Azdi har ya kawo saboda majhul ne babu tawfiq saboda haka a karbi maganar aljarih a kansa aula kan ake karba na'am eh ya masa insafi kuma a an yi ma ma ilimin insafi eh an yi ma ilimin insafi don a a kayi amfani da da maganar da ta zo domin abin da ya tabbatar da ilimin ya fi bisa kake amfani da maganarsa itlaqan na'am
سابعا to ah, wannan an fahimci wannan babit ɗin ko cewa aljarhu sadir min almajruh la yultafatu ilayhi Mm, illa idha khala an tawfiq kuma ko kuma ya zamanto إمام وكان eh idha wa kana aljarihu imaman eh, lahu inayatun bi hadha ash-sha'n kuma wa kana rawi wa kana rawi khaliyan an at-tawfiq kuma wa lam yadhhar fihi tahamul Mm. na'am misalin da ya kawo na farko ɗin ba yi magana ne kawai a bibi ibrahim
eh, Ibrahim Ibrahim ibn Mahdi ibn Abdurrahman al-Ubulli mashu eh, yace yada'u al-hadith ai kaga yayi itibarin maganar al-Azdi shi ibn Hajar Eh? ibn Hajar ya kawo maganar Azdi tunda in ka lura daga ina ya kawo ta a cikin tahdhibut tahdhib ne saboda shi Ibrahim ibn Mahdi ibn Abdurrahman al-Ubulli ha- babu wani wanda yayi tawfiqin sa Mm. shi yasa kaga nan ya karbi maganarsa har yayi hikayarta سابعا babiti na bi- na bakwai لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن to kaga afwan yanzu kaga wannan ya nuna cewar yana da muhimmanci a duba daga cikin huffaz waɗanda suke an yi musu jarhi cikin waɗanda suke magana fil jarhi wa ta'dil a lura da waɗanda aka yi musu jarhi saboda haka ba kowanne ne nasu nasu za a karɓi maganarsa bi itlaq ba ba kuma za a yi raddinta bi itlaq ba abin ana tafiya ne da qara'in Mm. dole sai da qara'in na wanda suka yi gaskiya ban ban kiyaye wani littafi da aka yi rubutu a kansu ba al'amur ya taɓa wanda dai suka shahara dama shine shi abul fath al-azdi da sulaiman ash-shazakuni to amma ba za a rasa waɗansu ba wanda yake yana buƙatar shi ma wannan mawdu'i ne kyakkyawa na bahas ko mutum risalar zahabi ya ɗauka zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil kowanne daga cikin wa'annan huffaz din ka bi su sannan ka ga wanda yake an yi suka a kansa sukan kuma wanda yake mu'affir to sai kai ifradin su da wannan sai ga yaya malamai suka yi ta'amul da su to kuma a cikin wannan musamman maganar mutaakhirun zai yi amfani shi sa kun ga da muka du- ga maganar az-zahabi a cikin tazkira akan abul fath al-azdi yace mu ga me ibnu hajar yace saboda su mutaakhirun su ne yawanci za su yi irin wannan hukuncin akan a wa'annan huffaz din dan daga maganar su ne aka dauki wannan babit daga maganganun su mutaakhirun ne aka dauki wannan babit لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف to la yultafatu ila jarhin ba a waiwayen shuka da aka yi marawi yaghlibu ala dhanni anna masdarahu da'if wanda yake karfi a cikin zato yake rinjaye cewar madogarar wato mabubbugar wannan jarhin mai rauni ce wanda ya jarhi wato bi ma'ana al-isnad da'if Mm, bai inganta ba na'am ومن ذلك أن عبد الرحمن بن شريح المعافري daga ciki a shine abdurrahman ibn shuraih al-mu'afiri ثقة اتفاقا fiqatun ittifaqan fiqa ne bil ittifaq لكن شذ بن سعد sai dai ibn sa'ad muhammad ibn sa'ad yayi shudud ya ratsi فقال yace منكر الحديث yace masa munkarul hadith قال الحافظ ابن حجر qala al- al-hafid ibn hajar yace لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا ba wanda ya waiwayi maganar ibn sa'ad a cikin wannan maganar فإن مادته من الواقدي domin maddarsa iliminsa akan maganganu na tarihi da mutane waƙidi ne fil ghalib a bisa a- a a galibi والواقدي ليس بمؤتمن walwaƙidi laisa bi mu'tamad shi ko waƙidi ba abin dogaro bane muhammad ibn amrin alwaqidi eh ya san tarihi dan wuraren magazi din nan duk ya je su in yana sifanta maka su kamar da shi akai shi yasa ake ce masa imamun fil magazi amma matrukun fil hadith alwaqidi muhammad ibn amr malamin ibn sa'ad ne wa'aidan kuma mukallad hmm?
ba shi bane mukallad ah, muqallidi ya yukallad yukallad yukallad yuka yana taqlidi taqlidin a shi bane ba a ba shi bane Mm. Muhammad ibn Sa'ad mai tabaqat na'am na ƙarfin wake da ya tuka shi duka ma'ashin koyi kari ma'arif ma'arifai ne malaman tarihi ne shi waqidi ba amma Muhammad ibn Sa'ad malamin hadith ne Muhammad ibn Sa'ad malamin hadith ne
wanda yake wanda yake magana shi fi tabaka ta ba na'am wanda yake magana sa akan tabaka a tabaka ai yana da littafin tabaqat at-tabaqatul kubra at-tabaqatul kubra ina jin wani yana yana daga cikin kusan manyan littafan tarihi na farko da aka rubuta kwarai da gaske littafin sa yafi na bukhari girma yafi tarihul kabir na bukhari kwarai muhammad ibn sa'ad muhammad ibn sa'ad ina jin wani lokaci in kishi na in kishi na yana yana da china kaushi kishk Eh, kishi wannan ba misira nan ba da mis okay kishk kishi ko kishi yana kishi da yaki da tabaka kalan kalan ne sa fi tabaka
eh shine ai shi yasa suke cewa imamun fil maghazi haka suka ce shi ma gaskiya yawanci yanzu ka kamar wajen tarihul wafayat ba su cika kaddamar da ba su cika rinjayar da ba su cika itimadin maganarsa ba idan wani ya yi sabani da shi wannan za a gan shi da yawa a cikin tahdhibul kamal da kuma cikin siyar ina lura da wannan amma wajen sifar inda kamar ibn hajar ya yi ishara ga wani ya ce wajen sifar mawaƙi'ul ghazawat to ai babu kamar sa saboda duk inda aka je da hanyoyin tafiyar na annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya je wuraren kuma ya yi muƙaranar abin da ya ji na riwaya da abin da ya gani shi yasa yake imam a nan wajen na'am
ويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال دخوله على المتقدمين في الترجمة to zai iya yiwuwa a gan- a gano menene wato masdarin hukuncin ibn sa'ad akan rawi ta hanyar abubu- ruwayoyinsa daga magabata a cikin tarjamar rawin da yake حيث يتبين بذلك ما أخذ ما أخذ حكمه على الرواة وغير المعاصرين له yayin da ya bayyana da wannan me- a- a a lokacin ne zai bayyana ga mai bincike ya gane madogarar macirar hukuncinsa madogarar hukuncinsa akan arruwat na hadisi waɗanda suke ba su ba su yi zamani da shi ba
وإلا wa illa am- amma d- in ba haka ba kuwa فقد قال الحافظ الذهبي alhafizu zahabi ya ce تكلم محمد بن سعد الحافظ muhammad ibn sa'ad alhafiz في كتاب الطبقات ya yi zance a cikin kitabun tabaqat له nasa بكلام جيد da محمود.
zance kyakkyawa abin karba kaga wannan shaida ce akan cewar akan hukuncinsa a ilmul jarhi wa ta'di ba ko menene wannan dan karkaji ka ce duk abin da ka gani a cikin ibnu sa'ad a mas- a masdarinsa waƙidi ne ka ce za ka watsar da maganar ya ce a'a sai an bincika a gani yayin da yake naƙali daga almutaqaddimin an- menene masdarinsa waƙidi ne ko ba waƙidi ba to daga nan za a gane a a maganarsa wanda yake ba waƙidi ba sai a karba wanda yake waƙidi sai a ba za a karba ba in ya saba ma sauran
لكن إذا تكلم ابن سعد في راو من أهل العراق amma idan ibn sa'ad ya yi magana akan rawi wanda yake daga cikin mutanen iraq وظهر أن مصدر كلامه نقل الواقدي ya bayyana cewar madogarar zancensa maganar a, riwaya ce daga waƙidi تعين حينئذ التثبت الشديد to ya tab- ya ayyana a lokacin nan wato a yi taka tsantsan da tsan- mai tsanani
وقد قال الحافظ بن حجر ibn alhafid ibn hajar ya ce ابن سعد يقلد الواقدي ibn sa'ad yana yana taklidi da waqidi shine maganar sa da kake faɗa yuqallidul waqidi shine taklid da malam muhtar sai ka ka haddace kuma sai ka kira butsin abin da haddata ka yana kan kawai kan tabbata kalbi kalbi ne ba makalubin ke ga wani
hafiz ne ya hafi mun yi shi eh, gaskiya ne na'am
والواقدي على طريقة أهل المدينة في العراق على أهل العراق shi waƙidi yana mazhabarsa mazhabar ahlul madina ne wajen karkata akan mutanen iraq wato ba su mutanen madina ba sai mai yan iraq adalci Eh, ba sai mai yan iraq adalci saboda suna saboda yawan yawan hadisan ƙarya daga iraq saboda haka sai kawai suka ɗauki a sai kawai suka ɗauke su kan cewa mun yanzu kamar malik ana ce masa rawi ya ce bai yi riwaya daga wani ɗan ahlul iraq ba sai sai- sai ayyub sakhtiyani sai abdul malik sai aljazari Mm. duk waɗanda ake da su na iraq ɗin nan malik ya ce ba zai riwaya daga gare su ba kuma yakan ce laisa lana daru darb ba mu da gidan buga kuɗi yana nufin gidan da za a je a yi ta buga hadisai ana fito da su ana ba mutane eh wanda ake a iraq to mutanen madina al'ada su haka suke saboda in- na'am
ثامنا
to an fahimci wannan mm, babu din ko to na takwas يتعنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر ana yin taka tsantsan ana sannu sannu wajen riko da suka daga malami babban malami wanda yake mutaakhir wanda ya zo daga baya إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين idan wannan ya ci karo da tawfiq al-a'immatul mutaqaddimin cewa manyan malamai na farko magabata su sun amince da rawi sai wani dan baya kuma yazo yayi suka a gare shi to sai a yi taka ba za a yar ba amma a yi ta'anni a yi sannu sannu
hatta ya tabayyana wajhuhu har sai fuskar wannan sukan ya bayyana bima yadrahu rawi mutlaq da abin da zai yi suka ga rawin mutlakan ta kowane bangare
wa min zalik daga cikin wannan anna abana ibn salih al-qurashi ma'ana wato eh, eh, daga cikin wannan cewa aban ibn salih al-qurashi maulahu qad wasaqahu ibn ma'in ibn ma'in ya wathaka shi wal ijli da al-id da al-ijli wa yaqub ibn da shaykh yaqub ibn shayba wa abu da zur'a abu zur'at ar-razi wa abu hatim da abu hatim ar-razi wa qala fihi an-nisa'i an-nasa'i yace a kansa laysa bihi ba's babu laifi gare shi
wa ibn na abd al-barr ibn abdul bar sai yace da'if da'if to haka ibn abdul bar mutaakhir in su wayannan yan karnu thalith ko ibn abdul bar dan karnu khamis mhm wa qala ibn hazm ibn hazm yace laysa bil mashhur laysa bil mashhur ba mashhuri bane mutum da duk wayannan sun san shi shi kuma yazo yace ba mashhuri bane
qala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar yace wa hadhihi ghaflatun minhuma wannan rafkanwa ce daga gare su wato shi ibn abdul bar da ibn hazm na wa qata'un tawarada da alayhi kuma kuskure tawarada alaihi wanda suka gangaro a kansa duk suka gaje shi kuskure ne aka yi su ma suka biyo akan wannan kuskuren
ولم يضعف أحد
ولم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما باب wani wanda ya raunana aban dinnan wani mutum daya gabaninsu da ya raunana shi ويكفي فيه قول ابن معين ya maganar ibn ma'in ta isa a kansa ومن تقدم da kuma معه.
wanda suka gabata tare da shi saboda haka ka- sai an yi tsantseni sai an yi taka tsantsan wajen karba don sai ya zamanto zai iya zamantowa cewa kuskure ne wanda aka gaje shi na تاسعا ta sai an na na tara قد يقع الجرح بسبب الخطأ في الشيء من الكتب fin naskhi min al-kutubi kuskure a kad ya ka'ul jarhu akan yi suka akan rawi saboda kuskure a cikin nas a cikin rubutu daga littattafai wajen kwafayin in ka tashi kwafayin magana inda da babu ba a daukan hoto Mm, rubutu a rubutawa ake to aka yi kuskure a cikin nas sai ka mutum sai ya karanta abinda ba jarhi bai karanta shi jarhi ya ruwaito shi a haka to saboda haka shi yasa dole idan aka samu magana wata take ratsatsiya kowa wasaka shi ake sai aka samu wani ya kawo shi khata kafin ka tabbatar cewa wannan jarhi ne kai muqaranatun nusa ka duba nusa na wannan littafin Mm. To- to yanzu yawanci da an wadatar da mu saboda tahqiq da ake dan masu tahqiq sai sun yi itimadin nusa amma duk da haka akwai littafai wanda suke ba a yi musu tahqiq ba akwai littafai wanda suke ba a haƙaƙa su ba kamar kamil na ibn adi ban sani yanzu ba ko an buga shi amma kamil ibn adi wanda aka buga shi mummunan nuska ce mummunan taba'ar ba ta da kyau don ba a kula da ita ba Mm. haka littafai da dama da kal'aji ya yi taƙiƙin su su ma duk suna da wannan saboda haka wani lokaci sai ka ga mutum ya je ya da abin da aka taba faɗa a cikin ibarar ba daidai ba ce na'am ga misali nan
قال الحافظ الذهبي alhafiz zahabi ya ce في ترجمة بشر بن شعيب a cikin tarjamar bishir ibn shu'aib ابن أبي حمزة ibn abi hamza الحمص alhimsi صدوق ya ce masa saduqun أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء ibn Hib- hibban ya yi kuskure da ya ambace shi a cikin du'afa a cikin almajruhin dinsa sai ya ambace shi na'am وعمدته
ya ce wa umdatuhu dalilinsa madogararsa أن البخاري قال cewa bakari ya ce تركناه tarakna mun bashi mun rabu kamar ya ce mun rabu da shi mun bashi كذا نقل haka ya ruwaito فوهم على البخاري sai ya kuskure ya yi wahami ga imamul bukhari إنما قال البخاري abinda bukhari ya ce تركناه hayyan sanata itnatai asharata wa mi'atai mun bashi yana da rai a shekara ta 212 shi kuma sai kawai dauko tarakna ku kai ni ka gane eh ba ka gane ba wato imam al-bukhari a tarihil kabir dinsa sai ya rubuta taraknahu hayyan sanata sanataini wa ahda itnatai ashara wa mi'atai mun bashi yana da rai a shekara ta dubu- ta 212 kaga haka yace mun bashi yana da rai to shi ibn hibban sai kawai ya dauko taraknahu ya shiru mun bashi sai ya dauka kan cewa kamar mun bar riwaya daga gare shi matruk ne Eh? to kaga kuskure ne a cikin nas wajen rubutu ya zo yana nakalin nushar tarihil kabir a cikin littafinsa sai ya wannan kuskura na'am ita su kenan to ina ga mai misali wani guji zai ga mutum bai makaranta abu ma ko ya ji wani abin can an zo da shi an an tori shi cikin cikin abin na intanet kawai ya zaɓa shi ke yana ma da shi a dama intanet ai ba mu dogara ba ce
su kenan
amma kada kai gaba da intanet tana da fa'ida ya taɓa yi da mana amma misali eh, eh, ita ma
na'am نعم و- وقال الحافظ ابن حجر alhafiz ibn hajar ya ce وقال ابن حبان ibn hibban ya ce في كتاب a cikin الفقه littafinsa athiqat كان متقنا kana mutqinan ya kasance mai itqani ne mai kyautatawa لة شديدة sannan yayi rafkanwa rafkanwa mai tsanani وذكره في الضعفاء kuma sai ya ambace shi a cikin masu rauni warawa anil bukhari kuma ya ruwaito daga bukhari أنه قال cewa ya ce تركناه taraknahu mun rabu da shi وهذا خطأ من ابن حبان wannan kuskure ne daga ibn hibban نشأ عن حدث ya mababbagarsa shine ya share wa- ya shafe wani abu وذلك wannan ku bayaninsa أن البخاري shine cewa shi buhari إنما قال في تاريخه abinda ya ce a cikin tarihinsa تركناه حيا mun bar shi yana da rai سنة اثنتي عشرة a shekara ta goma sha biyu يعني ومئة yana nufin da mi- da ɗari biyu فسقط من نسخة ابن هبان لفظة حيا sai wannan lafazar wannan lafazar ta rai- hayyan yana da- yana raye sai ta faɗi daga cikin nusar ibn hibban تغير المعنى sai ma'ana ta canza na'am قال الحافظ ابن حجر عشرة عشرة ashiran na goma zabit na goma قال الحافظ ابن حجر ibn hajar ya ce من عرف من هاله أنه لا يروي إلا عن ثقة wanda aka san daga halinsa daga ɗabi'arsa daga manhajinsa baya riwaya sai daga wanda yake amintacce فإنه إذا روى عن رجل to shi idan ya ruwaito daga rawi وصف بأنه ثقة indahu sai a sifanta wannan rawin da cewa wannan rawin amintacce ne a wajen wannan malamin مالك kamali kamar malik وشعبة da shu'ba والقطان da yahya ibn sa'id al-qattan da وابن مهدي ibn mahdi والإمام أحمد da imam ahmad ibn hanbal وبكي بن مخلد da baqi ibn makhlad sahibul andalus
وهريز wa hariz hariz ibn uthman وسليمان wa sulaiman ibn harb والشعبي da amir ibn shirahbil ash-sha'bi saboda haka in kaga rawi an bincika ba a samu wani taufiki gare shi ba amma an san shi kaga wannan za a ce masa majhulul hal ko to amma an aka samu ɗaya daga cikin waɗannan malaman yayi riwaya daga wajensa sai a ce thiqatun inda zalikal imam sai a ce thiqatun inda malik kaga ba za a ce wannan rawin majhulul hal bane ya tashi daga majhulul hal ya zama to thiqa haka zalika idan ba a samu tawfiq limu'tabar ba ana ta magana a kansa da jarh jarh jarh to kaga wanda yake kowa yana jarhinsa ba a samu tawfiqin mutum ɗaya ba wannan shi ake kira matruk to amma aka samu ɗaya daga cikin waɗannan yayi riwaya daga gare shi to sai a ce wannan jarhin yayi mu'arada da tawfiqin waɗannan saboda haka ba za a karbi jarhin ba illa mufassaran eh eh kaga da lalata zo da da da da da da da da da kwata ta zo yi saboda su wayannan ba sa riwaya sai wace daga fiƙa ba su yi tasrihi da cewa fiƙa ba ne ku kula ba su yi tasrihi da cewa fulanun fiƙa ba amma sun yi riwaya kawai daga gare shi dalili malik wata ran wani an tambayi malik an ce fulanun fiƙa sai ce har ra'aitahu fi kutubi ka gan shi a cikin littattafai na ya ce laukana fiƙatan la ra'aitahu fi kutubi kaga wannan shine daga nan suka dauki wannan ka'idar inda ya ga rawi yana da riwaya a cikin muwatta to sika ne a wajen malik na'am
wa ma zakara ku rike waɗannan kun gansu a malik shu'ba yahya ibn sa'id al-qattan abdurrahman ibn mahdi imam ahmad ibn hanbal baqi ibn makhlad haris ibn uthman sulaiman ibn harb da sha'abi sulaiman ibn harb yana cikin rijalul shaykhain shi ba na'am wa ma zakarahu rahimahullah mabniyun ala al-ghali abin da ya ambata Allah ya masa rahama an gina shi ne alal ghalib a bisa abin da abin da mafi rinjaye فمن في من روى عنهم هؤلاء akan waɗanda waɗannan suka ruwaito وأمثالهم da makamantansu وإلا to in- a- amma in ba haka ba فقد روى شعبة عن جابر للجعفي Shu- shoba yayi ruwaya daga Jabir al-Ju'fi وإبراهيم الحجري daga Ibrahim al-Hajari ومحمد بن عبيد الله العرزمي al- da Muhammad ibn Ubaydillah al-Arzami وغير واحد da wani ma- da da mutum da- da sama da daya ممن يضعف في الحديث daga wanda ake raunana su a cikin hadith كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق kamar yadda Malik ya ruwaito daga Abdul Karim ibn Abil Makhariq وهو ضعيف wa huwa dha'if yace gharrani bi husni salati ya iya sallah shi yasa ya rude ni. haka yace na'am
الهادي عشر to alhadi ashar ka'ida ta goma sha ɗaya abinda ya sa muku ya ce muku wannan fil ghalib ne don kaka ɗauki ka'idar ka rinke ta kakam akwai kaɗan yan muruna fil ghalib ne Mm, na'am
آه، الرواة الذين أخرج لهم الشيخان to wannan yana da wannan zabidin yana da muhimmanci arruwatul ladina akhraja lahum shaykhan masu a wato ruwat masu riwayar hadisi wanda shaykhan bukhari da muslim suka yi riwaya daga gare su أو أحدهما ko ɗaya daga cikin su على قسمين kashi biyu ne
أحدهما kashi na farko من احتج به في الأصول wanda suka kafa hujja da shi fil usul suka ruwaito shi wato a fil usul ai fi aslil kitab wanda riwayarsa ba ta bukatar mutaba'a ko shahid shine ma'anar fil usul ba ta bukatar mutaba'a ko shahid da ya والثاني kawo ta bane dan ta yi shaida نعم.
na'am والثاني was na'am eh bai kawo ta mutaba'a ba ko ta yi shaida na'am والثاني na biyu من خرج له متابعة wanda suka ruwaito gare shi daga gare shi mutaba'atan domin mutaba'a kamar yadda za ga bukhari ya ce taba'ahu kamar yadda ya ce a cikin wannan a a hadisin mm, na'am ba ma bada ulwahi ba kita hadisin da muka karanta na na umdatul ahkam na shekaran jiya a wannan hadisin a a hadisin ibnu abbas cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam tafa ala ba'ir a yastalimu alhajar bil mihjan to kaga wannan hadisin a waɗansu sun yi suka ga bukhari da muslim akan ya ruwaito shi dan ya ruwaito shi daga ibn wahab daga yunus ibn yazid al-aili daga ibn shihab daga ubaidullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud daga ibn abbas to sai aka sa- wa- waɗansu sun saba ma da laif ibn sa'ad da wannan wa yake da suna usama bin laif da afran usama bin zaid da kuma wannan a a a a, wa yake salih ibn zum'a su su uku suka saba ma ibn wahab suka ruwaito shi daga yunus daga ibn shihab yace balaghahu annabna abbas mursalan eh munqati Mm, ko kuma dai wannan ta'arudul wasl wal irsal sai suka yi suka ga bukhari da muslim ibn tahir sai ya ce wannan hadisin al-mahfuz mursal saboda waɗannan sun sa- sun fiye ibn wahab yawa sun saba masa daga riwaya daga a daga ibn shihab daga yunus to bukhari da ya ruwaito hadisin nan sai ya ce taba'ahu darawardi an ibn akhi ibn shihab an ammihi kawai abin da ya ce kenan shi ya nake cewa yanzu kaga wanda bai san sirrin ilal ba in ya gani ba zai gane mai bukhari yake nufi da wannan ba. eh shi kuma ya kawo ne don ya nuna maka kan cewa wannan riwayar ta ibn wahab duk da yake wadda ake cewa marjuha ce to ya samu mutaba ya samu mutaba'a saboda haka yayi itimadinta to kaga wannan darawar di ambatonsa a cikin bukhari a cikin mutaba'a ne bai ruwaito hadisin safil usul ba sai dai a cikin irin wannan taba'u haka zalika ibnu akhi ibnu shihab ba shi da riwaya a cikin bukhari fil usul sai dai a cikin wannan a mutaba'a to su ne kashi na biyu wanda suke suka ruwaito hadisan su fil mutaba'a wa shawahid na'am mutaba'atan wastishhadan da kafa hujja wa atibaran da lura da riwayar su to yanzu zai kawo maka su bit tafsil fal qismul na'am من يفرق الأول والثاني ما خرج له متابعة وجه هذا الاعتبار القسم الأول to al qismul awwal الذين wannan yanzu ya maka tafsil ba'da al ijmal
الذين أخرج لهم على سبيل الاحتجاج على قسمين to su kansu waɗanda bukhari da muslim suka ruwaito hadisansu ala sabilil ihtijaj wajen kafa hujja da riwayar su su ma kashi biyu ne Mm, fil usul din su ma kashi biyu ne an fahimta
الأول ba mu da abin nan a- da ala- akwai irin flip chart din nan wadda ake katuwar takarda wadda ake bubbuɗe ta irin masu training suna yi da ɗan allo da ake yi Mm, wadda ake rubutu flip chart takarda din ce wadda za a rinka buɗe ta masu training suna yi ya kamata mu samu ta Na, don waɗannan wani lokaci waɗannan abubuwan taswira don a fitar da su yana sa a kiyaye su na'am suna da ita a yau- yau yau na gaji kamar tsari Eh, insha Allah za ku gane ba komai na'am falqismul awwal من لم يتكلم فيه بجرح to na farko man lam yutakallam fihi bi jarhin
فذاك wanda ba a yi ma- ba wani suka a kansa فذاك ثقة fa zaka thiqa حديثه قوي hadisin sa kakkarfa ne وإن لم ينص أحد على توثيقه ko da babu wanda ya nassi akan cewa thiqa ne حيث اكتسب التوثيق الضمني domin ya samu at-tawfiq abdimni shine am- wato hukunci a kansa da cewa amintacce ne a kunshe ba a bayyana ba a kunshe tunda bukhari da muslim sun rawaito masa kamar bukhari da muslim sun ce hadisin sa sahihi ne ko da ba su fito sun ce fiqa bane ya samu at-tawfiq abdimni na'am من إخلال الشيخين أو أحدهما له min ikhraji shaykhaini saboda fit- riwayar ash-shaykhaini gare shi aw ahadihima ko ɗayan su lahu gare shi على وجه ta fuskar kafa hujja kun gani labudda wannan yana da muhimmanci ala wajhil ihtijaj surwato masa ta fuskar kafa hujja biyana shine wanda yake shi fi mujarradihi suka yi hukunci da hadisin sa da cewa sahihi ne na'am وهما قد التزما بالصحة Do- do- alhali su a- wato halin su shine sun yi lizimta ma kansu riwayar abin da yake ingantacce
وشرط راوي الصحيح sharadin r- rawi sahih mai riwayar hadisi sahihi kuwa العدالة al'adala وتمامه wa tamamu dhabt ya zaman to adali kuma yana da hadda cikakkiya saboda ka in suka ruwaito hadisin sa suka ambace shi ko da ba su ce fiqa bane sun ce wannan adali adali ne tamu dhabt amma sun faɗe shi bimnan ma'ana a kunshe ba sarahatan ba na'am ثانيا to na biyu daga cikin wanda suka ruwa aka ruwaito hadisan su ala ala wajhil ihtijaj من تكلم فيه بالجرح wanda an samu magana a kansa da suka فله to حالتان shi ma yana da hali biyu shi yasa gaskiya wannan din ya kamata ya zamanto da taswira shine za ku rike su na'am يعني me hali na farko تارة يكون الكلام فيه تعنتا wani lokaci zancen da aka yi a kansa na suka ta annuti ne والجمهور wato ta على tsanan- tsanantawa ce ta ba gaira ba dalili
والجمهور على تفسير jumhurin mafiya yawan malamai taron malamai akan hukunci da cewa amintacce ne فهذا حديثه قوي to أيضا wannan shi ma hadisin saka karfa ne wato kenan wannan ta'annutin ba za a yi itibari da shi ba باء na biyu وتارة يكون wani lokaci يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار lahu itibar wani lokaci ya zamanto zancen da aka yi a kansa wajen raunana shi a wajen raunana shi da raunana haddasa lahu itibar yana da abun yana da hazi na alura da shi فهذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن حسن من alhassan lidati to wannan hadisinsa ba zai zamanto ya yi kasa da hadisin da darajar hadisin hassan lidatihi ba wannan ah, magana ta zahabi ce a cikin muqida na'am ويوجه ذلك قول الحافظ ابن حجر abinda zai bayyana wannan shine maganar alhafiz ibn hajar ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح ya kamata a ƙara wajen ma'anan wajen bayyana ma'anar hadithin sahih فيقال sai a ce والحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل shine hadisin da isnadinsa yake ittisali yake saduwa da riwayar rawi wanda yake adali التام الضبط mai cikakken hadda أو القاصر عنه ko kuma wanda yake haddasa ta tawaya daga cikakkiyar hadda إذا اعتمد عن مثله idan ya zamanto ya karfafa da riwayar da wanda yake kwatankwacinsa إلى منتهى har ya zuwa ƙarshensa ولا يكون شاذا kuma ba zai zamanto shazi ba ولا معلما wa zai zamanto wanda yake da illa ba na'am ci gaba wa inna ma qultu zalika yace abin da yasa na faɗi wannan لأنني اعتبرت كثيرا min ahadithi sahihain saboda ni na lura da da yawa daga cikin hadisan sahihain فوجدتها sai na same su لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك hukunci a kansu da cewa sahihai ne baya cika sai da wannan na akwai wanda yake za su ruwaito hadisi Mm. amma kuma ba za- ba ta mudab ba ne rawi gashi kuma sun fitar da hadisinsa to saboda ya samu al'adid ya samu al'adid abin da ya karfafa shi wannan ya sake wa ya sake wa abin suna gaba daya ya canza masa ma'ana saboda ya nazar da yi a eh wato saboda nazar dan ya shigar da as-sahihu li ghairihi a cikin ta'rifin shi wancan ta'rifin na ibn sala ta'rifu sahih li dhatihi ne to kuma ya ce ya duba hadisan bukhari da muslim ba kowanne ne yake sahih li dhatihi ba waɗansu hadisan na bukhari sahih li ghairihi ne eh saboda wato ya samu mutaba'a saboda a rawin da yake shine as- a- asali a wannan babin ba rawi ne wanda yake da tamamu dabt ba na'am Adamu a gidan da ka taɓa faɗawa a lokacin muna abin alfiya. In Wa- wajen shurutu sahih ba Kai ƙara ɗaya cewa wujudul adil inda al-ihtiyaj ilayhi ne kware shine
wal ismu thani wal qismu thani kaso na biyu alladhina akhraja lahum fi shawahid wal mutaawad waɗanda suka fitar da hadisan su a cikin shawahid wato hadisai da suke shaida ga riwayar wani wal mutaba'at da kuma mutaba'a wat ta'aliq wa ta'aliq da kuma wanda suka rawaito ya rawaito hadisan su a cikin ta'aliq fa haula'i an san ta'aliq ai ko ba a manta da ta'aliq ba ko al mu'allaqat na'am
fa haula'i tabaru darajat man akhraja lahu minhum fi dhabt wa ghairihi waɗannan darajojin waɗanda suka ruwaito hadisansu daga cikinsu yana sabawa fi dhabti a wajen hadda wa ghairihi da rashinsa ma'a husul ismi sidq lahum tare da tabbatar da huk- da sunan gaskiya a gare su wato babu wanda yake ake sukansa a adalarsa wato babu makaryaci babu muttaham a cikinsu ko da a cikin ta'aliq ne bukhari ba zai ruwaito daga muttaham ba haka na muslim Mm, ko da a mu'allaqat ne sai dai a iya magana akan hifzinsu amma ba dai wanda yake muttaham ba ko kazzab ko wadda na'am wa hina idhin to a lo- a- to a yayin nan إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن idan aka samu suka ga wani shi al'imam shi bukhari ko muslim shi yake nufi da al'imam a a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ruwat ɗin, ruwatul kismu thani kenan فذلك الطعن to wannan sukan muƙabilun تعديل هذا الإمام ya zamanto ya yi muƙabala ya fuskanci ya ya yi hannun riga da hukuncin da wannan babban malami ya yi a kan wannan rawin na- da- hukuncin da ya yi na adalci a kansa
ولا يقبل إلا مبين السبب to ba za a karbe shi ba sai ya bayyana sababi wannan fa duk ana maganar ko da bukhari da muslim ba su ce fiqa ba ne amma sun fitar da hadisinsa saboda kan aka yi suka a kansa sai a ce to menene sababin jarha nan
mufassaran qadihin mufassaran kuma kuma ya zamanto an fassara shi da abin suka wanda zai suka a cikin adalar rawi wa fi dhabtihi da kuma a cikin dabinsa mutlakan ta kowace fuska aw fi dhabtihi li khabrin bi ko wajen had kiyayewarsa ga wani hadisi ayyananne
لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح domin abubuwan da suke sanya manyan malamai wato su yi suka ga rawi suna fi wato suna samun bambanci منها ما يقدح daga ciki akwai wanda yake suka ومنها ما لا يقدح daga ciki akwai wanda baya suka to shi yasa kun ga a, a cikin hadith sari na ibnu hajar muqaddimar fathul bari yayi babi guda daya akan arruwatul mutakallamu fihim fil bukhari duk wanda aka yi suka a kansa kuma yana cikin bukhari ya kawo su ya biye su ɗaya bayan ɗaya yana yin jawabi a kai yana raddi a kai yana da kyau wannan ɓangaren wannan wuri littafi ne wanda ya kamata ce inda mutum zai yi bahas da yake da alaka da sahihain ko da yake da alaka da ilal ko hadisi sahih ya zama littafin yana tare da shi daga cikin littafin a, na fitar da ka'idodi guda 58 na ilmin ilal Mm, littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske na'am
اثني عشر الثانية عشر ترش... آه، آه، ضابط نقوم شابيو يراعي اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل
yura'a ana kula da istilahatul a'imma istilahin malamai wato zaurancensu tsarinsu yadda suke amfani da maganar da suke faɗa ta hukunci akan rawi kowane malami yana da istilah ɗinsa to a kula da wannan fi ma yutliqunahu ko نعم a cikin abin da suke sakinsa من ألفاظ الجرح والتعديل daga lafuzzan jarhi wa ta'dil
ومن ذلك قول يحيى بن معين daga ciki akwai maganar Yahya ibn Ma'in فلان لا بأس به in yace fulanun la ba'sa bihi يعني ثقة yani fiqa yana nufin fiqa
وقول kaga ai la ba bihi ba shi da laifi kaga wannan ba saduk ne kenan eh, akwai dan eh, abin nan wato bai zama to kawi ba amma dai la ba bihi la ba bihi ko kamar kai ne aka baka abu aka ce ya wannan ba za ya wannan yana da kyau eh to la ba wato ba laifi eh
من جبر mana jabal yawa Hmm?
إذا قيل لا بأس فيه بأس ba bihi ba asun to amma shi ibn ma'in in yace marawi la ba'as to yana nufin fiqa ne Mm. wato ba magana Mm. Eh, inda da maganar zai yi na saboda mutu shad a wannan ba wai saboda ita shaddud bane saboda ka'idarsa ce ka'idarsa ce na salansa da shi ne ga wani eh salansa ne shine zaurancen nasa akan samu wa'inda kuma yakan ce musu fiƙa
eh mana sosai ma kuwa sosai na'am cewa ne sun tsara wanda ya ce da ba a sanyi a duk martabar su daya a wajen ibn ma'in
وقوله فلان ليس بشيء in kuma ya ce fulanun laisa bishai يعني أن أحاديثه قليلة جدا hadisansa kaɗan ne ba jarh ba ne ya ce laisa bishai shi ba komai ba ne bi ma'ana a hadithu kalila saboda ka karka ɗauka cewa jarhi ne Hmm? na'am
وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم haka nan ma a kula da mustalahatul a'imma eh, zaurancen manyan malamai zaurancen malamai fi kutubihim a cikin littafansu
كاصطلاح الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال kamar lit- istilahin zahabi a cikin littafin sa mizanul i'tidal eh, za mu zo mu yi bayani akan littafin jarhuwar ta'dil ko da a takaice ne don kusan kowane littafi shi mizanul i'tidal fi naqdir rijal dukkan rawi da aka yi magana a kansa dukkan rawi da aka yi magana a kansa ko ibnu adi a cikin kamil ko al-uqaili a cikin du'afa ko ibnu hibban a cikin al-majruhin ko ad-darqutni a cikin ad-du'afa dinsa ko an-nasa'i ko bukhari duk sa cikin ad-du'afa su ne ya ka- ya tattaro su gabaki daya ya ambace su saboda haka mizanul i'tidal littafi ne da ake faɗan ar-ruwatul mutakallam fihi duk wani rawi da aka yi suka a kansa a cikin mizanul itira zahabi ya tattaro su ga baki daya na daga wanda suka yi daga ba- a- daga maganganun magabata to shi yasa shi kuma a- a sana aka yi masa zail al-iraqi abu zur'a sai masa zailul mizanul mizanul itiqad itidal waɗanda suke sun kubce ma zahabi sun cika sharaɗin zahabi amma bai faɗe su ba saboda aikin ɗan adam dole akwai gafala sai ya ilhaƙinsa shi ma kuma ibn hajar ya yi lisanul mizan sai ya zo shi ma ya shigar da su amma sai ya fitar da waɗanda suke cikin kutubus sitta saboda ya riga ya magana da su a cikin tahdhibul tahdhib sai ya kawo waɗanda ba sa cikin kutubus sitta a cikin lisanul mizan bayan ya yi zail kuma ya ka- ya fitar da waɗansu don kada littafin ya girma sosai to yana da kyau san to a zahabi yana da istilahi a cikin wannan littafin yana da tsarin da ya tafi a kai ya ce idan ka tabtu sa idan na rubuta sah awwalul ismi awwalal ism a farkon sunan rawi fa hiya isharatu ila anna al-amala ala tawfiq dhalika ar-rajul to wannan ishara ne ga cewar abin karba ai abin da ake aiki da shi shine cewa wannan rawin fiqa ne duk da asali ya kawo shi idan cewa an soke shi ko to idan ya rubuta kafin sunansa kamar zai sa aban ibn yazid al-attar kafin ya sa sai ya sa sah to wannan ya nuna kan cewar sukan da aka yi a kansa ba karbabbe bane shi a wajensa sahihi ne to kaga ba in kana neman in kana neman ka kawo tun da cikin ka'ida yadda ake yi kafin a fitar da hukunci a kan rawi bayan ka kawo aqwalul mutaqaddimin ka sannafa su tsakanin mutashaddidin mutawassitun muta- mu'tadilin da mutasahinin da wanda ba su da manhaj to kuma zaka zo kai al'aimatul mutaakhiri manyan malamai na baya to in ka zo in ba in zahabi bai ce komai ba amma kaga ya sa sa sai ka sai sai kai itibarin wannan kaulin zahabi ne shine fa'idar sanin wannan mustalah din Allahu akbar Allahu akbar na'am to kun gane wannan ko saboda haka lal- a a kula da istilahil a'imma Mm, kowa yana kowane kowane malami yana da mu- istilah dinsa sawa'un al-mutaqaddimin wal mutaakhirin shi sa kowane littafi kafin ka karanta shi ka karanta muqaddimar muallif din da yawanci a muqaddima sukan rubuta mustalahat ɗinsu kowane malami a muqaddima sai rubuta istilah ɗinsu yanzu kamar shi zahabi a muqaddima sa ta mizanul itidal ya faɗi wannan manhajin nasa Eh, wannan yana da muhimmanci na'am
الثالث عشر الثالثة عشر الثالث عشر ضابط نقوم شاء uku قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا abinda lafazi yake nunawa n- a- a- na jarhi ko ta'adil yakan saba باختلاف ضبطه da sabanin yadda ka wasalce shi مثل قولهم misalin faɗin su فلان مؤدي fulanun mudin na'am فإن مود fa inna mudin bitakhfif in ka ce masa mudin bitakhfif eh, bitakhfif al- o- o- o- wato ba tare da shadda ba akan hamza din bi ma'ana معنى هالك halik Mm. min qawlihim أو دافع auda fulanun idha halaka ya halaka saboda haka in ai aka ce in suka ce fulanun mudin ai halik to wanda aka ce masa halik ai la tajuzur riwayatu anhu
تشديد مع الهمزة in kuma aka kawo shi bit tashdidi ma alhamza مؤدي muaddin أي حسن العبد ai hasanul ada kaga ta zama lafazin tawthiq saboda haka yanda ka karanta ta da yanda aka yi dabdinta zai iya tasiri akan hukuncinka akan rawi dubi dai wannan tsakanin su mu muaddin bi ma'ana hasanul ada mudin bi ma'ana halik la tajuzu riwayatu anhu kaga tsakanin su kama bainal mashriqi wal maghrib saboda ka ya danganta da yadda aka yi to wannan babidin yana da tsawo kuma yana da muhimmanci daga cikin min ahammid dawabit min ahammid dawabit ahammiya min ahammid dawabit na'am shine at-tawfiq wa at-tad'if al-muqayyadain at-tawfiq al-muqayyad wa at-tad'if al-muqayyad abinda sukan ce ala yaday adlin ala yaday adl yanzu me me ra'ayinku akan wannan kalmar eh in ka karanta shi ala yadayya adlun ko kaga wannan tawthik ne ko to amma in ka in baka karanta shi ala yadayya dan zaka iya karanta shi ala yadayya adlun ko ala yadai adlin ala yadai adlin to me za in ka ce ala yadai ya adlun ba ishkal to amma ala yadai adlin me ma'anarsa ta da ma'ana me ma'anarsa yana kan turba adalci to aha, yana kan yana hannun adali yana hannun adali yana hannun adali to yana kan turba adalci kenan ko man bashir alqaulu thani yana kusa da adalci ne kuma dai zana kamar kamar da ya ga inda man bashir ya faɗa to kaga wannan lafza ce ta jarhi kuma jarhi wanda yake mai halakarwa za al-iraqi ya yi bayaninta wani sarki ne na yaman in aka kawo masa mutum in ya ce alaya dai adal to a miƙa shi ga hannun adal adal ɗin nasa mai shi ne wanda yake mai ake ce ma shi ne hauni hauninsa kenan mai kashe mutane sunansa adal sauraka idan wannan sarki ya ce alaya dai adl wato a halaka shi a kashe shi sauraka idan ma- malamin hadisi ya ce alaya dai adlin ba ana na halaka shi eh kaga wanda sai ka san mus- istilahin a imma al-iraqi shi ya fassara wannan shi ya fassara wannan eh kwarai saboda ka zama bashi sai sati mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik